إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 28 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1445 daidai da bakwai ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 13 kuma na ƙarshe insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Qiyamul Layl wallafar al-Imam al-Hafiz Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallam malam bai gushe ba yana kawo mana hadisai da maganganu da asarai da tattaunawa ta ilimi game da abubuwa da ke da alaka da ibadar mustahabbi mai daraja kwarai ta qiyamul layli sawa'u a cikin azumi ne ko kuma a wajensa za mu tashi daga inda malam yake faɗa a ainihin wato babi na 23 inda ya ce albabu thalis wal 20 fi amri man ghalabahu an-nawm wa huwa yusalli an yanama umarni da yazo a shari'a cewa mutumin da yake cikin qiyamul layl yake sallah sawun shi kadai ne a gida ko a masallaci ne yake bin liman to idan bacci ya rinjaye ka to abinda shari'a take horanka da shi shine ka kwanta ka yi bacci din karka ce dole sai kai karka je kana canza ayoyi ko kana zagin Allah ko kuma ma ka fita daga hayyacinka baka sa abin da kake malam yace akhbarana ibn al-husaini qala anba'ana ibn al-mudhhibi qala haddathana ahmad ibn ja'far قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت عائشه الله ya kara mata da take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man na'asa idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli idan ɗayan ku ya ji gangadi shine annas falyarqud bai samu ya kwanta hatta yarhaba anhu an-nawm har ya bacci ya bar idansa sai ka kwanta kai bacci in so ka sake farkawa fa innahu idza sallawa huwa yan'asu sauran ka je kana sallah a halin bacci la'allahu ya zahabu ya stagfiru fa ya subbu nafsan kar ya je yana so ya istighfari ya je ya zagi kanshi ko ya tsine wa kansa ko ya kanshi baka addu'a bai sani ba malam yace akhrajahu fi sahihayn bukhari da muslim su rawaito wannan hadisi a cikin ingantattun littafan su malam ya sake cewa albabu rabi wal 20 fi dhikri ma yasna'u man fatahu wirduhu min al-layl mutumin da ya saba da sallar dare ya raba ƙur'ani zuwa juz'i-juz'i to wata ranar sai bacci ya rinjaye shi nauyin jiki ko rashin lafiya ko gajiya ko halin tafiya ko dai wani uzuri na ɗan adanci sai ya saba kai ba to me ya kamata kai قال أخبرنا عبد الرحمن المروزي قال حدثنا محمد بن الفضل الساعدي قال أنبانا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن عيسى بن عمروية قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن واب أن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أنهما سبهن أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول يتناج عمر يناتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man nama an hizbihi aw an shay'in minhu wanda yayi bacci bai karanta izufin da ya saba ba ko yayi bacci bai karanta duka abin da ya saba karanta ba shine aw min shay'in ya fara karantawa sai bacci ya galabace shi to an ce bacci ko to me ya kamata yayi fal yaqra'uhu ma bayna salatil fajr wa salatil zuhur tsakanin asubahi da azhar sai ka zauna sai ka karanta ragowar abin da ya kubuce maka ko ka karanta duk abin da ya kubuce maka in yi haka kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a bashi lada da falalar kamar ya karanta cikin dare wannan kuma hadisi ne wanda muslim ya kadaitu da riwayarsa yace in farada bi ikhrajihi muslim albabul khamis wal 20 fi dhammi man la yaqumul lay babi na 25 zargi da yin Allah wadarai da mutumin da samsam baya kiyamul lay sahibun nawmi wanda kullun zai kwanta ya ta bacci to abin zargi ne musamman wanda yake yana da wani abu na alqur'ani ko ya haddace alqur'ani to wannan abin zargi ne musamman wanda Allah ya mushi wata ni'ima ta musamman Allah ya maka ni'imar shugabanci ko ilimi ko sarauta ko shahara ko ƙarfin soja duk wanda Allah ya mushi wata ni'ima ina daga cikin hanyoyin godewa ni'ima Allah shine ya dage da sallar dare kamar yadda Annabi Dawud yake har Allah yake kira shi da cewa ne abin nan ne innahu kana abdan shakura Allah ya mushi ni'ima ya bashi sarauta ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa ya bashi kaza da kaza haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya mishi baiwa fiye da wanda yayi wa kowa a duniyar nan me aka ga yana yawan sallah cikin dare haka bafin shi na kumbura har aka tambaye shi me yasa yace afala akunu abdan shakura to sallar dare ita ce hanya ta farko mafi daraja cikin hanyar da bayin Allah suke godewa Allah akan baiwar da musu ina fata mun gani so sai aka samu mutun yana da wata baiwa wato shi ba mutun ne ya gama garba kuma bai yin sallar dare to wannan abin zargi ne fiye da sauran mutane abin zargi ne zama qala akhbarana abu al-qasim sa'id ibn ahmad ibn al-hasan ibn al-banna qala haddathana ali ibn ahmad al-busri qala haddathana muhammad ibn abd al-rahman al-mukhallis qala haddathana yahya ibn muhammad قال حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار بكر بن بكار القيسي yake cewa qala haddathana qurratu qurra ibn khalid al-sadusi kenan qala sami'tu atiyata atiyata yace naji atiya ibn sa'd ibn sa'd al-aufi yuhaddithu an abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace ma ahadun yanamu illa duriba ala simahi bi haririn duk wani wanda zai je kwanta bacci idan ya kwanta bacci za a zo da simak ana cewa simak bisin ana cewa kuma as-simak bisad shine wato abin nan ramun kunne din nan shine simak za a zo a bame ramun kunnen sa bi haririn mu'aqqadin da wani abin nan kamar ka samu zare haka sai ka cifi kudashi ka cifi kudashi sai ka mai da shi kamar wani dan kwallo in ka samu zare ko dan kyalle kamar murda shi wai zama kamar dan kwalla haka ba sai a toshe kullun kamar yadda ake toshe rami ko bakin roba ko kwalba mun gane to za a zo shedan zai zo sai ya toshe maka fa in huwa istayqaza fa zakara Allah idan ka kokari ka farka ka fara ambatan Allah hullat uqdatun wannan daurin dauri ne mai yawa sai a warware guda wa in istayqaza fatawadda idan ya sake tashi daga wurin kwanciyarsa bayan ya farka sai je alula hullat uqdatun ukhra sai a sake warwarewa a cire kulli guda fa in kama fa salla hullatil uqad kulluha idan ya miƙe yi sallah sai a warware duka waɗannan daurin tankila fa in huwa stayqadha wa lam yatawadda wa lam yusalli mutun ne ya farka amma yayi juyi ko ya je fitsari ko ya duba wayarsa ko ya kashe wuta ko yayi wani abu makamanci haka shi bai tashi ba shi bai sallah ba to wannan asbahatul uqad kulluha ka hay'atiha zai wayi gari da waɗannan kullin kulli bayan kulli bami bayan bami akan kunnansa wa bala shaytanu fi udhnihi kuma shaytan zai zo tsillara mai fitsari a cikin kunnansa wannan yana cikin littafin kamar da muka ji ga can Abu Muhammad ibn Abdurrahman al-Mukhallis yana cikin littafin sa da al-Ajuri a cikin qiyamul layli da abu shekhi a cikin tabakatul muhaddisi na bi asbahan da abu nu'aimin a cikin akhbaru asbahan ta hanyoyi daban-daban duk da yake isnadin yana da rauni saboda bakru ibnu bakarin a mutakallamu fi sannan kuma atiya wancan atiyatu da muka ji ibnu ibnu sa'adin al-awfi atiyatul awfi shi ma yana da rauni qala akhbarana yahya ibn thabit ibn bundar قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني إمران بن موسى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو الأحوص بن أم, أم منصور عن أبي وائل عن عبد الله daga malam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda qala yace bukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam rajul an ambaci wani mutum a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah ma zala na'iman atta hasba ai bai gushe ba yana bacci har sai da gari ya ci kai wani ai yana da bacci in ya kwanta sai gari ya waye ma qama ila salati bai tashi ya sallah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce za ka rajulun bala shaytanu fi udnayhi aw fi udnihi aw udnihi nabi ce wannan da kuke gani ai shedan ya riga mashi fitsari a kunni ko a kunnuwan shi duka wannan yana cikin bukhari da muslim saboda kaga ya karfafa wacce riwaya yake قال اخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال انبانا ابو الحسين بن عبد الجبار قال حدثنا ابو طالب محمد بن علي قال حدثنا ابن اخي ميمي قال انبانا بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة أنا بإسحاق السبيعي كان قال سمعت أبا الكنود ناج أبو الكنود الأزدي قال ينا تشوى قال عبد الله ما لن عبد الله لم مسعود ياتي ما من عبد يحدث نفسه بساعة من الليل يقومها ba mutumin da zai zo kwanciya ya sa wa ransa yi tunani a cikin ransa zai yi sallah cikin dare illa atahu malakun face mala'ika zai zo masa faqala daidai lokacin mala'ika sai zai ce maka qum tashi fadhkur rabbaka tashi ka ambaci ubangijinka wasalli tashi kai sallah ma qaddara laka abinda Allah ya kaddara maka qala ibn mas'ud yake cewa fa yaqulu shaytan sai shaytan shi ma ya gudu daidai lokacin ya kulu nan ka ji maganar mala'ika nan ci gaba da baccin ka kaji fa inna alayka laylan ai akwai sauran dare hal tasma'u sautan baka ji gari yayi shiru ba dan me zaka farka kowa na bacci qala yace fa yahtasimu malaku wash-shaytan sai su kama jayayya malaika na ce mai tashi shedan yana ce mishi karkaji karka tashi fa yaqulu malaku sai malaika yace fatihu khairin wa yaqulu shaytanu fatihu sharrin sai ka tashi mabudin alheri ce a'a ji shedan karka tashi sharri ne cutarka yake so ya hana ka morewa fa in qama fa salla asaba alkhaira in ya miƙe ya sallar sai ya samu alkhairi wa inna ma hatta yusbiha atahu ash-shaytanu fa faha hatta yabula fa faja hatta yabula fi uznihi dan kuma ya ci gaba da bacci shaytan sai ya zo wurin shi fa faja ya samu wuri dirshan ya barar da ji hatta yabula fi uznihi har ya mishi fitsari a kullu wa yusbihu hazinan mahmuman sai mutum ya tashi cikin bakin ciki da damuwa haka kawai za ka tashi cikin sahiya ka ji kunnanka ba daɗi jikinka da nauyi bakinka yana wari komai naka ba daidai ba saboda bacci kai ta yi kamar mushe wannan yana cikin littafin ibnu abid duniya at-tahajjud wa qiyamul layl da isnadi sahih sai zamu ga cewa mawqufi ne amma za a bashi hukuncin marfu'i saboda hada ma la yuqalu mimma la yuqalu bir ra'i الباب السادس والعشرون في نهي من كان يقوم الليل أن أن يترك ذلك hani game da mutumin da ya saba qiyamul layl an hana shi ya bari in ka riga ka fara to ba a so ka bari duk aikin alkhairi ma ka aiki su ka fara ya zama wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ba daidai bane ka fara aikin alkhairi kuma ka samu fatara ka daina yin su قال أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن محمد آه ابن سليمان الواسطي كده آه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثني الأوزائي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن آه قال يتي حدثني عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي يتي لا تكن مثل فلان يا كي عبد الله دان عمرو كرفا كزما irin wani فانه كان يقوم الليل فترك قيام الليل da yana sallar dare sai yazo ya bari karka zama irin haka wannan yana cikin bukhari amma mu'allaka kuma bukhari ya fitar da shi to ta hanya cikakkiya da shi da muslim eh karkar kana yi karka zama irin wane wanda ya fara aikin alkhairi kuma kawai sai ya dina albabu sabi wal 20 fi zikri ma yamna'u min qiyamil layl ambatan wasu daga cikin abubuwan da ke hana mutum yi duk da wannan lagwada da wannan tagomashi da wannan abin nan da kaji amma to me zai hana kai shine zai ambata mana wasu daga cikin abubuwan da a dabi'anci suna iya hana kai قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن المبارك حدثنا المبارك ابن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن علي بن ابن الفتي قال حدثنا ابن أخيميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا الخليل بن عمرو الثقفي كنان قال حدثنا ابن صفوان عفوا قال حدثنا قال سألت السماك السماك محمد بن صبيح السماك na tambaye shi an abi jiz'in an al-hajjaj as-sawaf qala qila al-abdullah ibn mas'ud ma nastati'u qiyam al-layl algata malam muna so mu qiyam al-layl amma wallahi ya gagare mu abun sai a hankali qala yace ab'adatkum dhunubukum zanubanku ne suka yawa su ne suke nesanta ku daga wannan ibada ibada ce ba ta masu zanubai ba saboda ku rage zanubi da rana ku bar zanubi da rana wannan isnadin yana da rauni amma dai magana ce mai karfi kwarai da gaske mujarraba ce وقال القرشي وحدثنا عيسى ابن عبد الله قال حدثنا أبو الوليد بن صالح قال سمعت صالحا المردي يقول عن الحسين عن الحسين قال إن العبد ليذنب الذنب للشبا ويكن يذنبي فيحرم به قيام الليل sai Allah ya haramta mishi yin qiyamul layl sanadiyan wannan zulumi wannan yana cikin qiyamul layl na Ibn Abi Dunya da al-Mujalasa na Ad-Dinawari a cikin isnadin akwai Salihun al-Murri da'ifi وأخبرنا علي أحمد بن علي المجلي قال حدثنا أبو بكر بن ثابت قال حدثنا أبو الحسين بن بشر ابن بشرانا قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مبارك بن فضالة قال قال حدثنا قال حدثنا قال قال الشاب للحسن ونسوري يتيما الحسن البصري a ayani qiyamul layl yace sallar dare ta gagare ni kana ya bunai qayyadatka khatayaka yace kai yaro zinubanka ne suke yi maka dabaibai su suke hana ka wannan ya cikin fadailul qur'an wa isnadu la ba'sbi wa qala al-qurashi wa hadathana isa ibnu abdullah at-tamimi qala hadathana al-walid ibn muslim قال سمعت صالحا المري يقول إن العبد ليذنب الذنب فيهرم قيام الليل wanda قيام الليل wanda muka ji irin wancan ne wannan وقال القرشي وحدثنا احمد ابن ابراهيم قال حدثنا حفص بن معارك قال حدثنا علي بن اسحاق قال دخلنا على كرز ابن وبره وهو يبكي mun shiga gun wannan malami muka same shi a ta kuka fa qala yace innal baba lamujafin wa innas sitra lamurkhad ah yace lalle ita kofa ita kofar da ake tsira lamujafin ta nisance ni ta mun jafa'i wa inna sitra la murkhan kuma labulan an sake shi bana ganin inda zan yi wa qad ajastu an hizbi yace na kasa na kasa kaiwa kan izuna na karatu wama adhunnuhu illa bi dhanbin wama adri ma huwa shi ina tsammanin wani zunubi ne nayi kuma na kasa kirdadan wani zunubi ne ya hana ni wannan aiki wani yana cikin littafin al-uqubat shi ma na ibnu abid dunya da littafin tarikhul jurjan surwaito shi da yake isnadin yana da rauni saboda Ali ibn Ishaq da da da Kurs da Hafs ibn Ma'arik duka majahilu قال اخبرنا المحمداني ابن ناصر وابن عبد الباقي قال حدثنا حمد بن احمد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو سعيد الجندي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال سمعت الفضيل يقول إذا لم يقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم إذا لم تقدر إن كاكاسا على قيام الليل كاكاسا تاشي دركا يسلى وصيام النهار كاكاسا أزمي درانا فاعلم أنك محروم مكبر فكسان أن nisan taka daga ayyukan alkhairi sannan mukabbalun an sa maka sasari ne an sa maka ankwani kallabatka khati'atuka zanubanka ne suka sa maka anka wannan mai rauni ne kwarai isnadin shi saboda wancan mutumin Ishaq ibn Ibrahim muttahamun bi wad'il hadith قال أخبرنا محمد بن ناصر قال أنبأنا الحسن بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلم بن جعفر بن مسلم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الحالق الخالق قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا نصر بن منصور قال سمعت بشرا وقال له رجل إني أريد قيام الليل ولا أقدر عليه الله يقول تمالا ناسو دنگ قيام الليل أما أبيا غاقرا فقال سيتي لألا لك ذنبا يمنعك من ذلك تيو أكوي ونزنبي نيشي كي هنا كي ون إبادة وأخبرنا محمد ابن ناصر قال حدثنا شجاع بن فارس قال قال لنا القاضي أبو إبراهيم أحمد بن الحسن النضروي قال سمعت أبا سعيد محمد بن جعفر يقول سمعت أبا علي الفضل يقول سمعت الحسين بن الحسن يقول جاء رجل إلى الشبلي wani mutum ya zo gun a shibli abu bakar ne shibli sufin nan mashahurin sufin nan ya rasu 334 mun yi karatu akan shi a cikin istiqama ko faqala lahu ma taqulu fi rajulin kana lahu hazzun min qiyamil layli fatarakahu aw awa thumma awadahu فهو يجتهد ألا يأتي أي لا يتأتى أن يتأتى له فلا يقدر me za ka ce game da mutumin da da yana ƙiyamun laili sai ya bari sai ƙoƙarin ya dawo to kullum yana ta iya yinsa faɗi tashi ya ga cewa ya dawo ya ci gaba da yi amma ya kasa fanazar shibli ilaihi wa qala sai ashibli ya kalli mai tambaya sai ya ce tashagaltum anna bi suhbati ghairina وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا وأقسمتم ألا تخونون في الهوى فقد وحياة الحب خنتم وما خنا ليالي كنا نجتني من ثماركم وقلبي إلى تلك الليالي قد حنا قد حنا yace tashagaltum wa anna yanzu yana magana ne kaman su ibadojin daren ne suke magana cewa kun shagaltu daga barin kamar raka'o'in ne suke faɗan cewa kun shagaltu da mu bisu bati ghairina kun koma wajen wasu mu wa azhartumul hijrana ma hakaza kunna kun kaurace mana kauracewa ta bayyana karara halin da ba haka muke da ku ba wa aqsamtumu alla takununa fil hawa da kun yi rantsuwa da Allah cewa ba za ku haince mu game da kaunar da ke tsakaninmu da ku ba faqad khuntum kun yi ha'inci wa ma kunna mu mai ha'inci ba wa hayati da hubbi na rantse da rayuwar da rayuwar abun sona layaliya kunna najtani min thimarikum ce an yi lokacin da muke samun albarka daga dan itacen ku wato muna samun alheri daga gare ku wa qalbi ila tilkal layali layali qad hanna ce zuciyata tana begen waɗannan dararraku da muke gamuwa da ibada mu gode wa juna mu gode wa Allah ta hanyar ibada malam yace akhirul kitabi walhamdulillahi wa wannan shine ƙarshen littafin to na so na ƙarasa mana da wasu wato abin nan wasu maganganun da malamai suka fitar waɗanda su ne ake ganin kaman zamu iya kiransu da suna samarat wato fa'idojin da mutum zai samu a takaice na yin qiyamul layl mun ambace su a baya to ga kuma wasu an fada'il na qiyamul layli zan ambata mana sune a gurguje abu na farko qiyamul layli sifa ce ta mu'mine kamar yadda muka ji ta tajafa junubun amin madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ana yaban mu'mine ne aka ambace wannan kuma sifa ce ta bayin Allah na gari Allah yana cewa wallazina yabtuna rabbihim sujadan wa qiyama a cikin lissafin sufofin sa cikin suratul furqan sannan siffa ce ta al-muhsinun kamar da Allah yake faɗa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ko sai Allah ya ce mene kanu qalilan min al-layli ma yahjaw wa bil ashari hum yastaghfirun duk mun ji waɗannan a baya sannan yana daga cikin siffofin ulul albab mutane waɗanda suka san ciwon kansu su ne ke bada da gani kamar da Allah ya ce amman huwa qanitu ana al-layli ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب دوانا شيء يسكفون متمن دكي صوران لاهرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سنة الله يتي كان ganin zasi daya da wanda suka san ciwon kansu da wanda ba su sani ba inna ma yatadhakkaru ulul albab sannan yana daga cikin dalilin da ke kawo mutum samun kusanci zuwa ga Allah Ubangiji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara a cikin hadisin Tirmidhi aqrabu ma yakunu rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir mafi kusancin lokacin da bawa ke samun kusanci ga Allah shine karshen dare sai annabi yace fa inista ta'ata an takuna mimman yadhkuru Allah tilka sa'ati fakun inde zaka iya ka zama cikin masu ambatan Allah wani lokacin to ka tabbata kai abu na gaba shine qiyamul layli yana daga cikin sababba da ke samun mutum daukaka a lahira a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito da isnadi kikkiawa annabi yake cewa sharaful mu'min qiyamuhu bil layli wa izzuhu istighna'uhu anin nas annabi yace daukakan mutum shine ya dinga sallar dare darajarsa a duniya shine ya wadatu daga abin hannun mutane shine izzarsa haka nan qiyamul layli yana daga cikin abubuwan da aka tabbatar suna sanyaya zuciya kaga mutum bai da ko sisi amma yana cikin nishadi kamar yadda muka ji a wannan hadisin da ya gabata cewa shedan yana zuwa ya daura kunnan mutum ya kulle shi ya ce masa yi bacci zai dora masa salasu uqad a cikin lafazin bukhari da muslim ya ce mashi alaika lailun tawil farqut kana da dogon dare ci gaba da bacci idan ya tashi ya farka ya ambaci Allah a korowar daya in yi alola a korowar daya in yi sallah a korowar daya annabi ya ce fa asbaha nashitan tayyiban nafsi sai mutum ya gare ya waye gari cikin nishadi da dadi a zuciyarsa sannan qiyamul layli yana zama sababin mutum ya samu muhabba a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Baihaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasatun yuhibbuhumullahu ta'ala wa yadhaku ilaihim wa yastabshiru bihim mutane uku Allah yana kaunar su yana musu dariya dariya ta annashuwa sannan kuma yana bishara da su yana ga mala'iku cewa ku taya su ku taya su albishir daga cikin su annabi ya ambaci cewa wallazi lahum ra'atun hasanatun wa firashun layyinun hasanun mutumin da yake da kyakkyawan mace mai ƙuruciya abokiyar kwanciya sannan kuma yana da kyakkyawan makwanci gado lafiyayye duk abin da ake nema akan gadon nan za a yi sanu ya ji abin nan tarare ya ji abubuwa masu laushi ga matar lahiya lau amma kuma fa ya ƙumi lallai sai ya kau da kai daga wannan ni'ima ta duniya ya miƙe cikin dare nabi ya ce fa yadharu shahwata yayi watsi da sha'awarsa fayadhkuruni wa yunajini hadisi ne qudsi nabi yace Allah yace sai yazo yana ambato na yana ganawa da ni walau sha'a raqad inda ya so da yayi bacci bacci ma na gaske wannan ya daga cikin da Allah yake kauna shi ha ila yau daga cikin sababban daga cikin wato abinda abin nan wato wato falala qiyamul layli shine yana daga cikin hanyar tsira daga fitintunu ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an wata rana annabi ya farka firgigit fa qala sai ta jira cewa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah maza maza anzalallahu min alkhaza'in mai Allah ya saukar daga taskokinsa wa maza anzalallahu min alfitan mai Allah ya saukar daga fitintunu man yuqidu sawahibal hujurati yace wa zai ta san mini mata na dake cikin dakunan nan likai yusalli na tashi sallah rubba kasiyatin fid dunya hariyatin fil akhir shi ana iya samun mutum a duniya yana cikin rufin asiri amma a lahira asirin shi ya tono ina cikin bukhari da muslim kaga yana nuna cewa wato daga cikin maganin musiba a tashi ayi sallar dare haka nan kiyamu lalle yana sa Allah ya ma mala'iku alfahari da kai bawan Allah cikin hadisi har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal annabi yake cewa أجب ربنا عز وجل من رجلين رجل ثار عن وطني عن وفائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته من كرت وانا mutumin da ya miƙe ya yi tawaye wurin kwanciyarsa da iyalansa ya tafi wurin sallarsa fa ya ƙulu rabbuna sai Allah ya ce a ya mala'ikati ya ku mala'ikuna unduru ila abdi ku kalli bawa ku kalli wannan bawa nawa fara min firashihi wa watsawitsa'i ya tashi daga wurin kwanciyarsa da bargonsa wa min bayni habbihi wa ahli daga tsakanin masoyansa da iyalansa ila salatihi ragbatan fi ma indi wa shafaqatan mimma indi yana kwadayin abun wurina yana tsoron azabata sai Allah ya dinga nuna mala'iku shi hakanan qiyamul layli sababin samun aljanna ne mun karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layli wan nas niyam Annabi yace tadkhulu tadkhulu jannata rabbikum bi salam sahihin hadisi yana cikin ibnu majah idan yake wasu malamai sun yi kushi kokarin su wartakar da shi amma ya inganta sannan yana daga cikin kuma fa'idar qiyamul layli yana kore zuciyarka ta zama gafalalla yakan bude basira ya sa ka zama cikin hayyacinka ya sa ka zama mai hangen nesa nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qama bi ashari ayatin lam yuktab min al-ghafil duk wanda ya miƙe sallah cikin dare akalla aya goma to an fitar da shi daga cikin gafalallu sune wato wanda ba su san ciwon kansu ba ka fita daga wannan lissafin wa man qama bi ma'ati ayatin kutiba min al-qanitina wanda ya karanta aya ɗari cikin dare za a sa sunan shi a cikin lissafin mutane masu tsayuwa wajen ibada kuma kama bi alfi ayatin kutuba min al muqantirina wanda ya salla ya karanta aya dubu ɗaya bisa ukun qur'ani kenan a ɗaya bisa shidan qur'ani akalla kamar izu shida ko izu goma afwan ko to wannan za a sa shi cikin waɗanda suke da mamakon lada wannan ya cikin sunan abi dawud eh yana cikin sunan sune wato wanda ladan su yayi yawa ƙanƙantara hakanan kuma yana daga cikin hanya mafi muhimmanci wajen tabbatar da hada alƙur'ani kamar yadda yake cikin sayan muslim annabi yake cewa idza qama sahibul qur'ani fa qara'ahu bil layli wan nahari dhakarahu wa idza nama falam yaqum bihi nasiyahu ya cikin sayan muslim wannan annabi ya ce ma abocin alƙur'ani idan yana miƙewa da dare yana sallah da rana ma yana tuna alkur'ani tuna shi shine ya karanta yayi aiki da shi ya karantar da shi ya zama qur'ani na cikin zuciyar shi ko da yaushe annabi ya ce zakaro zai tuna hadda shi zaka ga hadda shi ta zauna radas idan kuwa ya kwanta yayi bacci annabi ya ce nasiyo duk wanda yake filo da qur'ani aka ce to wannan shike asarar qur'ani eh haka suke cewa a cikin karin magana man tawassada alqur'ana da'a anhu alqur'an duk wanda yake filo da qur'ani ba wai ka aje qur'ani Musa bi ka filo da shi wannan ai ba wanda zai wannan sai sai ta kadari ko a baraki tawassada alqur'ana da haddarka ko izu biyar ce kai kuma ka koma kai ka baje kai ta bacci ka saki timbi kana ta tusa larabawa suka ce ko in ce malamai suka ce da'a anhu alqur'an zai nemi qur'anin shi ya rasa to qur'ani bai san wannan kwata-kwata kuma bai san fatara kai yau gobe ka bari abin da yake so kullun kuna tare kullun kullun kuna tare to zaka ji kawai shikenan har zaka wayi gari ya zama maka jiki wannan mai riwaya ana yawan labarin shi nafi ko almadani nafi almadani Allah ya gafarta mishi nafi almadani an ce ya taba yin rashin lafiya ya shiga koma shekara biyu ba rai ba ba mutuwa rai kwakwai mutu kwakwai ana dai zaune ana jiran numfashin shi na ƙarshe ya fita Allah bai yi lokaci ba kuma kawai sai ya farka ya dawo rayuwa amma hadda shi tana nan gyam gyam sai malamai suka ce saboda yawan sauka da yake yawan karatu alkur'ani ana ba da labarin cewa a cikin haramin madina kawai a cikin haramin madina kawai ya yi sauka da aka lissafa ya saukar da ya kamar miliyan sha biyu sauka miliyan sha biyu ta ƙwararri da aka lissafa irin karatun da yake aka yi approximation malan ahalar ƙwararri ke waɗanda na gaske eh wannan dole kuma mala'iku su tara musu to mu ko yanzu malam duniya da ta riga ta ta gama haja haja da mu mun riga mun gama bai mata kalla bal tuhibbuna al ajila Allah ka yafe mana shi ne zaka zo ga wani wurin ka ji kaman ma baka taba karanta shi ba wanda kuma sai da aka maka bulala ka san kayyar shi to duk wanda yake raye jama'a fursa bata bata gushe mishi ba kai kokari in ka saka shi a cikin shidin din rayuwarka zai zai dawo zaka ji ya dawo Allah ya kyauta a al-Imam zahabi a cikin littafin shi ina jin mu'jamul abin nan ne mu'jamul shuyukh yake ba labarin dan shi na cikin sa dan shi na cikin sa Abdullahi da ake cin shi yace da ya fara karatu har ya hadda alqur'ani ce amma sai biye mu duniya sai ya manta shi ya biye mu duniya shi shikenan sai ya manta hadda shi zaka ji labarin akwai damuwa yanayin da yake faɗan labarin Allah ya kyauta karatun Qur'ani cikin dare da sallah yana daga cikin abin da ke buɗe wa mutum ƙofin alkhairi kuma ya rufe mashi ƙofofin sharri ya sa a gafarta mashi zunubansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi yake ce masahabin shi Mu'azu dan Jabal sarkin malamai yace ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junna was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u an-narul ma'un nara sai yace mene wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl da sallar mutum a cikin duhun dare ita ma tana yin wannan aiki irin aikin da azumi yake shi sanar da take aga ya ce mashi wannan yana dinga na gaba shine sallar dare ita ce mafi falalar aikin da'a bayan sallolin farilla duk wani mai wani aikin da'a an haɗu duka a yin farilla ko to wani ya je wani abu kai kuma ka je kai sallar dare ka fi shi samun falala ko me zai yi Nabi sallallahu alaihi wasallam ne yake fada a cikin hadisin da al-Imam Abu Ya'la al-Farra afan Abu Ya'la al-Mawsili ya ruwaito a cikin musnadin sa Nabi yake cewa afdalus siyami ba'da ramadana shahrullahi al-muharram mafi falalan azumi bayan ramadan shine azumin watan al-muharram daga 1 zuwa 10 ga wata din wa afdalus salati ba'da al-faridati salatu al-layl wannan wannan lafazin ma Imam Muslim wannan lafazin ma Muslim ba Abu Ya'la ma ya ruwaito shi sauraka an fifita sallar dare akan sauran ibadoji domin ta fi kowace salla ba mutum dama kusanci zuwa ga Allah sannan kalli a cikin wata riwaya ita wata ne ishara abu ya ala ya roto annabi na cewa salatun rajuli tatawwan haisu la yarahu nasu an tabe manzo Allah sai sai mai falala aiki yace sallar da zakai ta da dawi a lokacin da ba wanda yake kallon ka daga kai sai ubangijinka a cikin dare cikin ɗakinka halama iyalanka ma ba su sani ba kana turakarka ko kana falo ko ka fito tsakar gida ko ka fito masallaci ba irin wannan lokacin da kowa ke masallaci ba kai ta sallarka to wannan a hanya ce ta samun lada yace ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25 kowace kwaya daya da kai kai kadai ta wuce wanda kake a gaban mutane so 25 sannan sunonin littafi tariqus salihin hanyar mutanen kirki ce sallar dare al-imam at-tirmidhi ne rawaito hadisi manzo Allah yana cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin haka annabi ya ce fa innahu da'abu salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'ati wa munhatun lil-ithmi ya ce ku sallar dare ita ce ɗabi'ar mutanen kirki gabano kuma hanya ce ta samun kusanci da ubangijin sannan hanya ce ta gafarta zanubai hanya ce ta goge zanubai a daga cikin abin da idan za a mutum shaida akan cewa mutumin kirki ne sallar dare alama ce ta cewa mutum mutumin kirki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yau Abdullahi dan Umar shaida da yake cewa ni'imar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl madalla da abdullahi mutumin kirki ne ina ma da yana sallar dare so sallar da za ta ƙara maka kirki da nagarta salimu yake cewa daga nan abdullahi bai fasa sallar dare ba la yanamu laila illa qalilan kamar yake cikin musulmi fa kana abdullahi la yanamu laila illa qalilan mun karanta wannan baya ko saboda kana neman nagarta to fara sallar dare za ta tuwace maka nagarta da yawa na rantsi da Allah jama'a har kwarjini da mutane suke nema irin shugabanni da 'yan siyasa salladar tana ba da kwarjini za ga mutane suna shakkaka duk mutumin da kaga ana shakka inda ba matsafi ba ne to bincika ka ji mai rayuwa shi ka ga cewa za ka zo gaban shi magana ma kana so ka yi ta kasa malami ne ko sarki ne ko wani babba ne kana so ka yi magana ma da shi ka kasa wani ko a waya ko to bincika ka ji me yake sallar zarta daga shawar take ba mutane wannan kwarjino saboda haka kuma sallar dare tana daga cikin hanyoyi na koyi da ayyukan manzanni mun ji cewa annabi dawuda yana yi mazala sai islam ya ce kuma ita ce mafi alherin sallar sallah ko mazala sai islam shi ma yana yi aisha take cewa a take ce ma wani mutum mai suna Abdullahi ibn Abi Qabis tace masa la ta da qiyamal layl kar ka sake ka ba sallar dare fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u annabi baya bari wa kana idza marida aw kasila salla qa'ida in ma bai da lafiya ko ya ji kasala sai dai yayi sallar na a zaune baya fasawa rawahu abu daud wannan hadisi ya cikin sunan abu daud sannan yana daga cikin sufofin al'abrar mutanen kwarai kamar yadda yake cikin littafin a musnad na abdubin humaid daga sahabi anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi sallama idan ci ta hada li'adin fi du'a idan zai maka addu'a wadda ya kai matuka sai ya ce ja'alallahu alaikum salata ƙaumin abrarin allah ya sa ka dinga yin sallan mutanen kirki يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بعثمة ولا فجار suna sallar dare suna azumi da rana sannan mutanen kirki ne ba fajirai bane Allah ya saka zama cikin su annabi yana so maka ya kai matuƙa wajen yi maka addu'a kenan zai ce maka ranka ya dade ko Allah ya bada lada ko Allah sa ka wuce haka ko Allah ya ƙara arziki duk wannan addu'a ce mai kyau amma bai kai matuƙa ba idan ka burge manzala sai sama sai ce Allah ya sa ka zama cikin mutanen kirki masu sallar dare da azumi da rana masu kaza da kaza da kaza jama'a kun ji waɗannan suna daga cikin abin da na iya hararowa a gurguje cikin wasu fa'idoji na kiyamul layl wallahu almusta'an to kamar yadda muka ambata wannan karatu ya zo ƙarshe insha Allah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka yi waɗannan darussa tun daga farkon ramadana har zuwa yau 28 ga wata mun da yi fashi na 'yan kwanaki juma'o'i da kuma jiya asabar muna fata wani wakil sarki ya ba mu ladan da yake baiwa waɗanda suka zauna a ɗaki cikin ɗakunansa kuma suka ambaci addininsa suka ambaci Allah suka karanta ayoyin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna kuma roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zulbanmu waɗanda muka yi a ɓoye da wanda muka yi a sarari waɗanda muka yi ganganci da wanda muka yi da sakaci manyansu da ƙananansu Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda za su dace da ‘yantuwa daga wuta a wannan wata Allah kuma ya maimaita mana wannan ramadana da yawa da yawa ya Allah waɗanda ka ƙaddara a cikinmu za su maimaita ramadana ba Allah karka haramta musu ni'imarka da kuma aljannarka babu shakka mun yi ƙoƙari sosai dukkaninmu fitowa da safa ɗin nan ana son a dinga ɗan samu ana bacci din nan ba karamin kokartawa bane za ka kusan kowa yanzu da safan nan bacci yake don ka ka samu kana hitowa gaskiya dole ne a yaba maka Allah ya karba mana gaba daya kafin mu rufe ina so zan amfani da wannan dama na roƙi ƴan uwa mu sanya wasu bayan Allah cikin addu'o'in mu galibi ƴan uwa suna yawan buga mana waya ko su aiko da sakonni cewa sa su cikin addu'a to mu dinga saka su cikin addu'o'i musulmai ne ‘yan uwanmu ne masu mana fatan alkhairi ne masu tsammanta mana salahan mu dinga saka su a cikin adoyinmu don mu samu wa mala'iku su mana addu'a don da ce na mala a taya mu da addu'a malam a taya mu da addu'a to mu dinga sa su din mu dinga gaya wa Allah bukatunsu sannan kuma dole mu ayyana wasu mutane wanda muna fata su ma a saka su cikin addu'a saboda irin yadda suka agaje mu kuma suka taimaka mana musamman a wannan wata na Ramadana da kuma sauran lokuta sun ba mu gudunmawa sosai ko dai ta kuɗi ko ta kayan aiki ko ta shawara ko ta girmamawa da sauransu na farkonsu shine sarkin zazzau mai martaba sarkin zazzau ambasada nuhu afwan ahmad bamalli Allah ya saka mashi alkhairi Allah kuma ya ja kwanansa cikin salaha da nagarta ya taimake shi akan adalci ga mutanen ƙasar zazzau ya taimaka mana sosai a masallacin nan ya ba mu kyautar shinkafa buhunan shinkafa daga cikin da aka taraba mutane haka iyan zazzau gwamnan zariya kenan ko sifika sifika Allah ya saka mai da alkhairi shi ma ya mana alkhairi da yawa ba za mu manta da shi ba Allah ya saka mashi alkhairi yana cikin 'yan siyasa waɗanda suke mana kyakkyawan abin nan wato suke mana kyakkyawan fata akwai wani mutum mai gidan ruwa ni ban san shi a fuska ba me suna ruwa ma barki barki wata table wata wannan mutum Allah ya saka mai da alkhairi mutane suna wasa da sadakar ruwa amma shi ya gano kanta kullun sai ya kawo mana ruwa a masallacin nan a da 30 sannan haka yake raba su masallatai daban-daban to muna mai adda Allah ya karba mai Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan iyayen shi Allah ya ƙara buduke shi albarka akwai wasu bayin Allah da ba sai na bace sunan su ba dan ba su so ambata wanda suka sai mana ƙarin invata a masallacin nan ƙarin panels na invata akwai wanda bita na suka biyo akwai wanda suka bita na man Dawud Allah ya saka mai da alkhairi yayi facilitating wannan abin nan din aka ƙara invata duk da yanzu ba su isa ba saboda demand din yama masallacin yawa demand din energy yawa masallacin na yawa sai ga su da dama dare sai ga ta ƙari muna fata za mu ta zubawa sai ta kai kamar guda 60 lokacin Allah ya so nefa an sun garawa masu ce ni da tsema miliyan ɗaya ne su suka ji amma dai a waɗannan mutane sun taimaka Allah ya saka musu alkhairi a farfesoshin mu guda biyu malam Jamilu Ya'u da daraktan mu Abdurrafiu sun taimaka sosai da kudaden su da karfin su an sa cikin attajiran ustazai Allah ya saka musu alkhairi kayan abincin da kuke ga ana ta yin iftar da sa daga cikin da suka taimaka da su wake su kosai da su su kudin man gyada da sauransu da su Suleiman dan gayu wanda da kuke ganin shi haka kaman miskini kudin tsiya ne da shi eh kada yin fada kidnappers su jiyo su su su kwamushi shi to da ire-iren su waɗannan masu wadata cikin mu sun taimaka kwarai Allah ya saka musu alkhairi da wani bawan Allah da ke nan baya pharmacist Tajuddin kanin kanin Malam Abdurrafiu da wasu masu kawo abinci a mota din duk waɗannan sun taimaka kwarai akwai mutane da yawa wasu ba zan iya tuna sunan su ba kamar su masu kula da aikin su Malam Sufyan su Mahmuda su Mal Raps su Hamasa ga sunan suna hakuri da mutane wani ma ya ja haushin su wani ya zage su wani ya ce sun yi san kai amma dai haka suke hakuri to su ma dole mu musu adda da su da matan da suke dafa abincin nan duk sun tsaya akan wannan aiki Allah ya saka musu alkhairi inda ba su tsaya ba abin ba zai yi ba wadancan da suka kawo kuɗi ba su da damar da za su tsaya mu ma da ake aka samu wakilci ba za mu iya ba don yadda mutane suke jin yunwa mala aka abinci wani sai iya kawo maka mari wallahi da ka dole sai sai ta ga musu ku ya haƙu ko an ga muku magana ku kau da kai kar ku da wani yana jin yunwa mala ba abin da ba zai faɗa ba Allah ya kyauta sannan malamanmu da suka karantawa wanda suka tsaya tsayin daka wajen karantawa tsawon shekara na farkonsu shi ne shugaban cibiyar nan gaba ɗaya malam ya haya alukuri Allah ya saka mai da alkhairi karanta wanda suke yi malam dawud ba ji ba gani malam dawud ana jiya daga cikin da ba sa fashin karatu coordinator malam sha'ibu malam umar da ya tafsiri malam umar mai mai ake ci mashi malam umar dawil dogo malam aliyu mai zuma malam chitu ga sanin dai malamai iri-iri malam dakta bahari mai ƙwar'ani duk waɗannan sun taimaka wajen raya cibiyar nan saboda ilimin da ake karantarwa kullum shi ke raya cibiyar saboda kuma kamar yadda na sha faɗa mana gama duk wanda yake ɗalibi a nan ya san a konan talentin a gaba duk ma mu san zai kawo kanmu ba sannan ma da yake raye duka shirman mu kawai muke musamman dini ba irin malami shago bane wanda ma ya riga ya zama malami da wuri to ana na wata na wani tsayi da kawai a ce ka zo ka ci gaba Allah ya sa mu gama lafiya to duk muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi malamai a matsayin iyaye suke a wajen mutane kamar yadda Nawawi yake cewa Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya karba musu ya raba su da sharrin riya ya sanya musu ikhlasi su ci gaba da dagewa wajen gabatar da ayyukan ilimi da taimako na wato karantarwa da bada lokacinsu hakanan kuma ma'aikatan albani tv da masu kyamara musamman da malam jibrin namu gaskiya dole a musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi su ma Allah kuma ya ji kan iyayensu Allah kuma ya ɗayyaba zuriyarsu sannan uwa uba waɗanda ni kullun na fiye ba mawa su ne masu sauraron karatu duk wannan shirya da ba masu sauraron karatu ba zai yi ba waɗanda suka yadda suka buɗe zuciyarsu suka ba da lokacinsu suka zo suka zauna suka saurari karatun da ake to sun fi kowa kima ba washe yana cewa yawan mutane shine kasuwa mu aka fa jami'a aka yi gine-gine aka ɗauki ma'aikata da lakcarori aka siyo kayan laboratories aka aji ɗalibai suka ƙi nema admission aka ta zama harab in dai akwai ɗalibai to shi ne akwai makaranta to Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya karɓa muku aikin da kuke yi Allah kuma ya sanya albarka a cikin karatunku sannan godiya a farko da ƙarshe ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai wanda ya bamu wannan dama in Allah ya so ranar juma'a za mu dawo karatunmu da muka saba na kullun da kullun na bayan la'asar da muka saba za mu shigar da sanarwa a cikin group da muke amfani da su cewa za mu dawo karatu za mu littafin da za a yi kamar yadda muka saba sannan kuma ina so ne mana albishi cewa in Allah ya kai mu baɗi lami lafiya to littafin da za mu yi na majalisar Ramadan insha Allah a shafa ne amma za mu yi amfani da wani muktasar ne saboda yana da gaske abin da mala albani namu ya so ya karantar a irin wannan sunna ta al'adar karantar da a shafa'a azumi don Allah ya so za mu yi ƙoƙari mu cika mashi wannan burin gwargwadon hali amma za mu duba cikin muftasarat ɗinta wani muftasar ne wanda yake mai tsafta mai sauƙin mu'amala daidai gwargwado so da littafi ne da yake game da muka sani yana zuwa a cikin mujalladi biyu kuma akwai tarka-tarka da yawa a cikinsa to gara kawai mu aji tarka-tarkar a gefe wannan yana tarka-tarka amma gabe da yawa sau da aka muka bata kanshi kawai amma wancin za mu yi amfani da shi insha Allah shi ne zai zama na majalisar Ramadan in Allah ya kai mu Ramadan na baɗi lami lafiya sai a yi Allah bai kai mu ba kuma sai a zaɓi wani ga mala adauna ga mala aliyu ga sufiyanu duk ga kunan ustazai sai a zaɓi wani kawai sai ya ci gaba insha Allah zan saurara nan sai Allah ya kai mu a yi sallah lafiya kuma a kiyayi a ciye-ciye ba kai ba gindi da sallah din nan kan mutum ya je bayan kwana 30 baka ci abinci baka je ka dinga dankara komai a cikin cikin ka kafin la'asar ka tsure wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah